أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau alhamis bakwai da watan sha'aban shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da goma da watan uku shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatu cikin littafin mai albarka babban littafi babban masdar a cikin ilimin mustalahul hadis kamar yadda malamai suka nassanta don saboda talhisi ne na muqaddimat ibn salah cikin ilimin mustalawal hadis kamar yadda alfiyatul iraki da alfiyatul suwidi dukkan su littattafan wannan sun kasance talhisi ne na mukaddima da kuma gyara mukaddima ta abu amr bin salah don saboda fahimtar ta to al-imam nawawi shi ma haka ne don saboda haka ta karibin nawawi yana daga cikin manya-manyan littattafai na ilimin mustalawal hadis shi yasa wasu abubuwan an shiga aka dan zurfafa da wuya za ku fahimta ya dai kawai ana yi saboda zuwa gaba wata ran wadda mutum ya kawwani a cikin fannin zai fahimci ya koma ga sautin zai kawwani saboda duka muna sajjala su muna auda su bisa intanet a cikin murya sunna ko da wata rana mutum ya koma gare su ya yi ido a cikin abin zai zama don muna da niyyar zuwa gaba mu komo kuma daga ƙasa littattafan duka wannan janibi na ulum ga baki ɗayansu mu kamo su daga ƙasa har zuwa sama kamu in mustalawul hadisi ne daga ƙasa in fiqihu ne haka nan in litattawan hadisi ne haka nan in ya so daɗa sai mutum ya ga wasu abubuwan yana fahimtar su sama da yadda zai fahimce su yanzu duk da a yanzu ina iya ƙoƙarin yadda zan kusanto abin mutum ya fahimta amma wani abin dole ne da wuya mutum zai fahimce shi matuƙar bai da tushe bai da fandasun in shi na ƙasa ba mu gushe ba cikin bayani akan ijaza cikin turku tahammulul hadis guda takwas a cikinsu hanyoyin da ake ɗaukan ilimin hadisi don saboda komi da muka gani cikin musuluncin nan cikin ilimi ana yin shi ne a ilimance ana yin shi ne bisa haske abu ne wanda an sa ƙa'idodin shi da sharuɗan shi yadda zaka ɗauki hadisin da yadda zaka bada shi da lafazan da zaka yi amfani da cewa in ta hanyar ka za ka ɗauki ilimin ga lafazin da zaka yi amfani ga lafazan to shine ake koya mana ake karantar da mu a cikin wannan muna cikin kisimi na nawa ne na al'ijaza kisimi na nawa ne na na hudu yawa alkisimin rabi shine almunawala ko almunawala ina ga cikin munawala ne ma muke ko yawa cikin munawala ne abinda ya sa zai rikice muku don kowannen cikinsu kuma ana yin far'i far'i a ce matsala ta ɗaya matsala ta biyu matsala ta uku zan mu tashi cikin munawala ita ce kishi na hudu a cikin ta mun kwana gurin da ake cewa far'un far'i wani abu ne wanda yana da alaka reshe ne yana da alaka da baban al-imam an-nawawi yake cewa Allah mashi rahama jawwaza az-zuhri wa malik wa ghayruhuma idlaki haddathana wa akhbarana fi riwaya bil munawala kun ji ko kenan yake nuna mana cewa cikin munawala ne muke al'imamu nawawi yake cewa malik da zuhuri zuhuri nike so zuhuri shine babban malami da yake ce ma muhammad ibn shahabu zuhuri da malik ibn anas sananne malamin mazhabin malikiya da ma wasunsu daga cikin malamai sun halitta idlaku haddasana a yi idlakin safa 321 idlakin haddasana da akhbarana fi ruwaya bil munawala cikin ruwaya da munawala wa zai gaya mana mimikin mi ake nihi da munawala me ake nihi da munawala yawa malami ya ɗauki littafi ya meka ga ɗalibi imma ya kasance makaruna bil ijaza ko kuma gaira makaruna bil ijaza ya halitta mishi ruwa ya littafin ko kuma bai halitta mishi ba to wannan munawala kamalik yace ya halitta in zai yi hadisi da ita yace haddasana fulan haddasana fulan ko kuma akhbarana fulan wa huwa muqtada qawl man ja'alaha sama'an kuma shi hukuncin maganar wanda suka sanya ta matsalin sama'an wanda suka ce da ita da sama duka ɗaya ne to wannan hukuncin zasu bata wa huki an abi nu'aym al-asbahani arniyo ruwaya daga abu nu'aym al-asbahani da wasun su cewa halaka ne a cikin ijaza mujarrada ijaza wadda take kadai ba tare da an gama ta da munawala ba ita ce tsaraitar ta gami da munawala yace wa sahihi allazi alaihi jumhur sahihiyan magana da malamai suke kanta wa ahlut taharri da malamai masu masu tace abu yace almanu shine hanawa wa takhsis ya bi ibaratin mush'ira biha e a keɓance ta da wata ibara wajen ba da hadisin da take nuni da ita wanda zai nuna cewa eh lalle wannan haddasa nagin da ka faɗa da munawala ne ya baka littafin ba gaba da gaba ba karanta maka yi ba kamar ka ce haddasana wa akhbarana ijazatan aw munawalatan kenan sai nuna cewa ka faɗi irin nau'in haddasana in wa ijazatan aw ijaza aw iznan ko kuma ce da izini aw fi izini ko cikin izinin shi aw fi ma azina li fihi ko cikin abin da ya bani izini a gare shi au fi ma adala qali ruwayatuhu ko kuma cikin abin da ya mini itlaqin ruwaya shi au ajazani ko kuma ya bani ijaza auli ko kuma ya bani au nawala ni au shibhu zalik ko ya bai ko mini littafin ko makamancin wannan kenan cikin kalmomin nan dai ka faɗo ta kalmar da take nuna za a san cewa wani irin amsar karatu ne kai a wajen shi za a gane cewa munawala ce wa anil auza'i a wajen imamul auza'i an yi ruwaya taksisi habi a keɓance ta da cewa khabbarana wal qira'a kuma akhbarana kenan sai mutum in dai munawala ce baka sai suka ce khabbarana fulan ba akhbarana ba khabbarana fulan sai a gane cewa munawala ce wannan akan ra'ayin auza'i in kuma qira'a ce malamin karanto muku ya suka ce akhbarana kamar yadda wannan shi ya gabata ra'ayin nan wasalaha qaumun minal mutaakhirin wasu malamai a malaman karshe mutaakhirin sun yi idlaqin sun kawo istilahin da za a rika cewa munawala amba'ana fil ijaza in ijaza ce mutum ya ce amba'ana waqtaru sahib kitabul ijaza malamin da ke da littafin al ijaza ya zabi wannan magana cewa amba'ana in cikin ijaza ce ka ce amba'ana kamar malamin da yake da al ijaza fi tajwiz al ijaza littafi ne guda akan halittin ijaza wanda Abu Abbas al-Walid ibn Bakar al-Gamari yayi shi al-Maliki babban malamin Malikiya ne shi yake da wannan littafin alwijaza fi tajwizil ijaza wa kana albayhaqi yaqulu bayhaqi yana cewa amba'ana amba'ani ijaza a wajen ijaza amba'ani yake cewa wa qala alhakim hakim yake cewa allazi akhtaruhu abinda zan zaba wa ahirtu alaihi aksara mashayikhi wanda na tarra mafi yawancin malamai na wa aimatu asari da manyan malaman zamani na shugabanni cikin hadisi an ya kula fi ma urida alal muhaddis ya faɗa akan abinda aka arrado ma muhaddis malamin aka arrado mishi aka yi arad ne fa ajaza hashi ajaza hu shifahan ya bashi izini a baki ba a rubuce bace ce an ba ni wa fi ma kataba ilaihi idan kuma rubuto mishi ne yayi ijaza ke je mishi kutiba ilayya fi ma hu ilayya kenan abinda malam wane ya rubuto mini wa kad qala abu ja'far ibn hamdan yake cewa kullu qaulul bukhari dukkan magana da kaji bukhari yace qala li fulan ardan wa munawala inda ka ji Bukhari a sahihin shi yana cewa ƙala li fulan to yana nihin arad ne kuma munawala ce ya amshi wannan hadisin wa abbara qaumun anil ijaza amma wannan magana bata kubuta ba daga mu'arada akwai maganganun da suke nuna cewa muzaka halin muzakara ma Bukhari yana cewa ƙala fulan wa abbara qaumun anil ijaza wasu kuma sun yi ba da ta'abiri gami da ijaza su ce akhbarana fulanun anna fulanan haddasahu aw akhbarahu da wannan lafazin ya ce waktarahu al-khattabi al-imam al-khattabi abu suleiman al-khattabi mai mu'alimu sunan shi ya zabi wannan wahakahu kuma ya kawo labarin shi huwa da'if amma ra'ayi ne wanda yake mai rauni wannan magana tashi da ya kawo wanda yace ra'ayi ne mai rauni yace dan saboda yana nuni yayi nisa gami da cewa ijaza ce yayi nisa gami da a ce ijaza ce mutum in ya faɗi wannan lafuzan da aka faɗa akhbarana yace fulan wasta amal al mutaakhiruna fil ijaza al waqi'a fi riwaya yace wasu malamai na karshe sun bada sun yi amfani cikin ijaza wadda aka bada cikin ruwaya ga wanda yake saman da shehin ka da harafin an ya kawo an sai ce fa yaqulu yace man sami'a shaykhan bi ijazatihi an shaykhi yaqulu qara'atu ala fulanin an fulan na karanta daga wani zuwa wani kama a ce kai zaka amsa da wani malami wanda yana sama da malaminka kamar malamin malaminka ne zaka wayo ruwaya daga gare shi kamar yanzu masalan cikin malamai na akwai malamin da za a ce malam Ibrahim masal to in zaka wayo ruwaya sai ka ce akhbarani akhbarani Sheikh Ibrahim qira'atan ala Sheikh Mas'ud kenan ka gani ta wajen shi ka amsa amma an biyo ta kan wani a samu lafazin da zai nuni haka nan da ana so komai ya huto hili a cikin sha'anin hadisi ثم إن المنع من إطلاق حدثنا أما أهنا cewa laf إطلاق حدثنا da أخبرنا la yazulu bi ibahatil mujiz zalik ba zai gushe ba da halitta wanda ya halitta wannan kin kenan akwai wanda dai suka halitta cewa haddasana da akhbarana kin duk da an ce a wajen ijaza da munawala kada mutum ya amfani da su to amma akwai wanda suka suka ba da izini izinin wannan kamar yadda wasu malamai da dama yake cewa in sha'a in ya so ce haddasana in ya so ce akhbarana yace dan saboda halitta ma malamin halitta makan da yayi la bi gair min al masnu'i fil masdalah bi halat bi hana maka ba cewa ga istilahin da zakai amfani ko ga istilahin da zakai amfani da shi sai dai in ka san cewa shi a mazhabin shi bai yarda da wannan ba bai cikin ra'ayin shi ijaza a ce mata haddasana ko akhbarana ba zaka mishi wannan amfanin ba wannan munawala kenan ta kare sai kismi na biyar kismi na biyar shine alkitaba alkitaba sanannen abu ne shine rubutu وهي أن يكتب شيخ مسموعه شيني malami ya rubuta abubuwan da yaji hadisan da yaji lihadirin au ga'ib ga wani wanda yana nan ko kuma bayyana bi khatihi da rubutun shi au bi amrihi ko da umarnin shi ma'ana shi zai ce hadisan duka da naji ya rubuta ma wana su wanan nan ya kasance ko yana nan ko kuma ya bayyana ya ce ga masmu'at ina na rubuta ma dan wana da za a aiwa shine ga'ib ko kuma wana da zai hudin ya zo daga gari kaza ko kuma ya bada umarni ya ce wane ya rubuta mishi duka daidai ne wahiya darabani ita kuma kashi biyu ce mujarrada an al-ijaza wadda take tsaraitatta gami da ijaza wa makaruna bi kuma wadda da kai wadda za a gama ta da cewa ajaztuka ma kataba ma ma katabtu laka au ilayka au nahwu min ibarat al-ijaza ko kuma ya gama ta da cewa na halitta maka na baka ijazar abinda na rubuta maka wanda zai nuni dai ibara ta ijaza walihaza fi siha wal quwa kal munawala yace wannan kin kuma idan ya rubuta maka kuma ya baka ijaza cewa ka yi su to wajen karhi da inganci da ita da munawala da aka gama da ijaza duka ɗaya ne amma mujarrada wadda ka rubuta maka yayi hadisan da ya jiyo daga malaman shi bai ce maka ba bai ce bai gama maka da ijaza ba fa mana an ruwaya biha qaumun wasu malamai sun hana ruwaya da ita minhum qadi al-mawardi ash-shafi'i a ciki akwai malam al-qadi al-mawardi babban malamin shafi'iya ne wanda yake da littafin alhawi hakanan al'amidi da ibn al-qattan su ma sun tahi akan hani akan haka yace wa ajaza haka siruna min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin amma diyawa daga cikin malamai na farko da na karshe sun halitta ta daga cikin su akwai ayuba sakhtiyani da mansur da lais da ma wasu da dama cikin malaman shafi'iya da ashabul usul yace huwa sahihul mashhur baina ahlul hadis kuma shine zance shahi sahihi mashahuri a wajen malaman hadisi kenan ita ce magana ta daidai halaccin yin haka nan kin wa yujad fi musannafatihim ana samu cikin rubuce rubucen malaman hadisi cewa kataba ilayya fulan wana ya rubuto mini kala yake cewa haddasana fulan wana ya bamu labari wal murad bihi haza duk inda kaga wannan suna nihin kitaba ne kism ne na kitaba cewa malamin ba gaban shi suka zama suka karanta hadisan ba amma rubuto musu yayi kuma da bada izinin cewa su yi ruwaya daga gare shi wa huwa ma'amulun bihi indahum abun aiki ne a wajen malaman hadisi ma'adudun fil mausul kuma abun lissafa ne cewa mausul ne ma'ana sanadin shi muttasil ne li ish'arihi bi ma'anar ijaza dan yayi nuni akan cewa ma'anar ijaza ce wa zada sam'ani al-imam sam'ani ya ƙara fa qala ki ta hiya aqwa min al-ijaza tahi ijaza ma ƙarhi tahi ijaza ƙarhi yace kuma shine zance mafi zabi yace bari ma a wajen tahima munawala ƙarhi kamar yadda yana cikin sahih bukhari cikin al-aymanu wanda yake cewa kataba ilayya muhammad ibn bashar bukhari yake cewa muhammad ibn bashar ya rubuto mini walaysa fihi bil mukataba an shaykhihi ghayrihi a cikin bukhari duka babu inda yace an rubuto mishi a wajen malamin shi yace malamin shi ya rubuto mishi banda wannan kadai banda wannan gurin cikin al-aymanu wan nuzur haka cikin sahihi muslim hadisai da dama wanda da mukataba al-imamu muslim ake samu cikin tsakiyar sanadinsu an samu mukataba daga ciki akwai hadisin da warrad ya rawaito yake cewa kataba muawiya ilal mugira muawiya ya rubuta ma mugira yake cewa aniktubu ilayya ma sami'ta min rasulillah sai rubuto mana duk abin da kai jo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rubuto mishi hadisai cikin abin da ake faɗa a ƙarshen sallah kuma bukhari da muslim sun rawaito daga ibnu aun suka ce katabtu ila nafi na rubuto zuwa ga nafi daga ibnu aun kenan yake cewa fa kataba ilayya annan nabi sallallahu ce ya rubuto mini cewa annabi sallallahu a gara ala bani mustalik ya kai hari gaban da mustalik wahum garun suna rabkani suna wahum gafilun suna rabkani hadisin da cikon shi kenan wannan duka yake nunin cewa mukataba sanannen abu ne kuma malamai suna kitaba a sanannen abu ne malaman hadisi suna amfani da ita yace summa yakafi ma'rifatu akhdul katib yace ya wadatar wajen sanin ta amfani da ita ya zamana ka san rubutun malamin ka san rubutun yanzu masala na ce zan rubuta ma malam abdurrahman ko malam idris ya zamana ya san rubutu na zai amfani da ita don ka a samu wani mai rauni wani jahili ya rubuta mishi wani abu ya ce ai wane ne ya rubuto maka ya ɗauka kuma ya ta bada hadisi da ita wa minhum man sharada albayyana wa huwa da'if a ciki akwai wanda ma suka shardanta cewa hey a kawo shaidu cewa rubutun shi ne amma magana ce mai rauni yace summa sahihi annahu yaqulu fi riwaya biha ce amma kuma zance mafi inganci idan mutum zai yi riwaya da kitaba yace kataba ilayya fulan ya rika cewa wane ya rubuto mini ya ce haddasana fulan au akhbarani fulan mukatabatan au kitaba ya ce a rubuce rubuto mini ko makamancin au na hawi ko makamancin wannan wala yajuzu bi halitta ba idlaqi haddasana yayi idlaqin kawa haddasana wa akhbarana kenan idan ya zama na rubuta maka ne mutumin yayi wajen bada hadisin daga gare shi ruwaita abubuwan da ya rubuta maka nan kada ka ce kawai haddasana fulan haddasana fulan sai dai ka ce kataba ilayya fulan وجوزه الليس الليس يا halitta cewa kace haddathana ko akhbarana kin da mansur da ma wasu da yawa daga cikin malaman hadisi da manya manyan malaman hadisi bai haƙi ya hudu a cikin al-mudkhal daga abi asma ibn sa'ad ibn mu'az yake cewa kuntu fi majlis abi sulaiman al-juzqani ina cikin majalisin abu sulaiman al-juzqani fajara zikiru sai ya gudana ambatan cewa haddathana da akhbarana fa qultu sai nace ana kilahuma sawa ni a wajena dukkan su ɗaya ne faƙala rajulun sai wani mutum yake cewa baina huma farq a tsakaninsu akwai bambanci yace ala tara muhammad ibn al-husayn ba ga muhammad ibn al-husayn ba idza qala rajulun li abdihi idan mutum yace ma bawan shi in akhbartani bi kaza fa anta hur in ka bani laba ya koma kuma cikin mas'alar fiqhu ya bashi misali yace baka ga ba mutum idan yace ma bawan shi in ka bani labarin kaza kai da ne ya gaya ma bawan shi fakataba ilaihi bizalik sai rubuto mishi wannan wani labarin kuma da zai bashi ya rubuto mishi a rubuce ce sara hurran ya zama na dani wa in qala kenan in yace mishi in ka bani labari kenan labari ko ya zama na akhbara al khabar ya zama na ko a rubuce ne ko a magana dai sunan shi ya baka labarin kenan ya zama da yace in qala in kuma yace in haddastani bi kaza fa anta hur in ko yace mishi da ce mishi yayi in ka bani magana ka bani zance gami da kaza to kai da ne yace fa kataba ilahi idan ya rubuto mishi to wannan ba za a yanta shi ba kenan ka ga nuna haddasana da akhbarana akwai bambanci shine hujjar da ya kawo a cikin bai haƙi a cikin littafin shi na cewa akhbarana da haddasana akwai bambanci sai kismi na gaba al-qismu sadis kismi na shidda shine ilamu shaykh at-talib anna li hadha anna hadha li hadha al-hadith aw al-kitab ma'ahu muktasiran alai shine al-ilam sanarwa kawai shine kuma ilamu shekhu ɗaliba malami ya ba ma ɗalibin shi labari anna li hazal hadis cewa wannan hadisin ko kuma wannan littafin sama'ahu ya saurare shi wajen malaman shi muktasiran alaihi kawai takaita akan wannan bai ce bana baka izinin ruwaya shi daga gare ni bai ce bana baka ijaza shi kawai doki littafi haka ce wannan littafin saurare na ne daga malamai na ma'ana na saurare shi daga malamai na kenan wannan kuma ya kyale haka nan ita ce za a gani yace fajawwaza ruwaya biha kasiru min ashabul hadis da yawa daga cikin malaman hadisai da fiqh sun halitta cewa mutum yana iya ruwaya da wannan abun kawai da yin mushi wal usul da ma malaman usul wa zahir da malaman zahiriya yace minhum ibnu jurayj daga cikin su akwai ibnu jurayj da ibnu sabbag shafi'i da abul abbas al-gamiri bil mu'jama al-maliki malamin malikiya ne wancan wanda ya wuce mai alwijaza fi tajwiz ijaza babban malamin malikiya shi ma sun tahi akan cewa ya halitta mutum yayi ruwaya da al-ilam wanda kawai sanar da kai ne mutumin malamin zai yi yace wannan littafin yana daga cikin littattafan da na karance su wajen malamai na littafin hadisi ne wanda da sanadi kamar ya daga bukhari ko muslim kawai ce maka wannan littafin na karance shi wajen malamai na da sanadi bai ce mishi komi ba to wasu ka ce ya halitta daga faɗin wannan ya rawaice shi daga wajen shi a matsayin shi na ɗalibin shi wa qala ba'du zahiriya wasu daga cikin malaman zahiriya suka ce lau qala da a ce mishi hazihi ruwaya ce la tarwiha wannan ruwayoyi na ne duka daga malamai na amma kakka rawaice su daga waje na yace kana lahu ruwayatuhu anhu ɗalibin yana da damar ya ruwaita daga wajen shi yace wa sahihu ma qalahu ghayru wahidin min al-muhaddisin amma sahihiyar magana shine abinda malamai ba ɗaya ba biyu ba suka faɗa daga cikin malaman hadisi da wasunsu annahu la tajuzu ruwaya bihi cewa bai halitta bai ruwaya da ita lakin yajibu al'amal bihi in saha sanadu sai dai ya halitta yayi aiki da wannan idan sanadin ya inganta kenan nan gurin abinda suke nihi cewa idan ya ɗauko wannan littafin ya ce wannan sahihul bukhari ne na rawaice shi daga malamai na kawai sanar da shi ya haka bai ce mishi ba kai ma ka rawaita kuma sai ya ƙara mishi ma cewa kakka rawaice shi daga wajena kenan malamai suka ce malaman zahiriya suka ce yana iya rawaita shi duk da ya hana shi don kai goyi bayan shi akan ɓoye ilimi to amma malaman hadisi suka ce a ba zai ruwaya ba daga shi saboda ruwaya sanadi ne ba da sanadi ne ya hana ka ba ka'i ba amma kuma aiki da abin da ke ciki zaka yi aiki da shi ka buɗa ka ga abin da ke ciki na hukunci ka yi aiki da shi wannan daban amma ka rawaita ka amshi sanadin shi ka ce shi ya baka tunda har ya hana ka wannan ba ka'i ba kuma ita ce magana mafi inganci kuma ita ce war magana da al-Imam al-Ghazali ya yanke cewa ita ce magana da malamai suka yanke yace dan saboda bai halitta bai yi ruwaya akan ruwaya akwai tangarda a cikin ta wanda har malamin ya hana shi aiki kuma wannan zai iya aiki da ita dan aiki kawai inganci ake nema wannan shine kismin al-ilam an gane al-ilam ko shine kawai ya sanar da shi ba tare da ya bashi izinin rawaita ba ko kuma ya hana shi alƙismu sabi ƙismi na bakwai daga cikin hanyoyin da ake tahammulin hadisi shine alwasiya yin wasiya ita kuma wasiya ya take yace wai an yusi inda mauti shine yayi wasiya a wajen rasuwar shi au safarhi ko kuma bulaguran shi bi kitabin ya ruhi ga wani littafin da ya rawaito shi sai yace fa yawwaza ba'du salafin li Musa lahu riwayatahu an yace malamai wasu sun halitta cewa wanda aka yi ma wasiya ne yana iya ruwaita wannan littafi daga gare shi ita ce magana kuma ta Muhammad ibn Sirin da Abu Kilaba cikin malamai yace huwa garadun amma kuskure ne wa sawabu annahu la yajuz zancen da yake daidai shine bai halitta ba tunda wajen rasu shi kawai wasiya wani mutum a zamanin wajen shi mushi wasiya cewa wannan littafin yana daga cikin littattafai na da na rawaita wajen malamai ta yi kama da al'ilam sai dai ita kuma da ya zama wajen rasuwar shi ne ba da ba da labarin sai aka sa mata suna wasiya to malamai suka ce zance mafi inganci bai halitta bai yawar ruwaya da gare shi tunda dai bai gama mashi da izini ba qadi iya da Allah mashi rahama a cikin al-ilma illatan shi na usulul hadis yake cewa li anna fi daf'i halahu naw'un min al-izn wa shabhun min al-qard wal munawala yace dan saboda bai kamushin da zai yi kamar wani izini ne ya bashi kuma tana kama da al-arad da munawala wanda sun gabata yace huwa qaribu min al-ilam tana kusa da al-ilam kun ga kamar yadda muka faɗa tana kusa da al-ilam dan saboda wannan bai kamushin da yayi labarin da ya bada kai shi wancan al-ilam kawai idlaqan ne yana cikin rayuwar shi wannan kuma wasiya ya zo kusan rasuwa ne kuma yace kuskure ne yace wa qad ankara ibnu abi dama al ibn salah malamai wannan malamin ibnu abi dam yayi inkari ga ibnu salah wannan cewa kuskure ne kinnan ya ce magana ce mai nisa cewa kuskure ne magana ce mai nisa ya ce amma ibn salah raddi dan shine ya hudu magana wasiya arfa urtuba min alwijada wasiya ta hi daraja ta hi kuka gami da wujada wadda zan mu gani ita ce kismi na takwas ba tare da sabanin malamai bai ce kuma a wajen malaman shafi'iyya da wasun su duka ana aiki da ita wasiya kuma ya ce fa haza aula suwidi ya ce wannan shine yahi shine yahi inganci kenan a cikin mas'ala sai kuma mas'ala ta gaba kisimi na gaba nake so alƙismu samin kisimi na takwas daga cikin hanyoyin rawaita hadisi ai ana gane ya dego yace alwijada sai wijada alwijada wa hiya masdar li wajada ita masdari ne na kalmar wajada muwalladan ghayr masmu'un min al-arab wanda haihuwa kalma ce ba a jita ba daga zancen larabawa wajada kin to me ake ne wannan a larabci ne yake nihin ta'arifin ta al-imamun nawawi Allah mashi rahama amma kuma a wajen malamai yace wahiya an yaqifa ala ahadisin bi khatti rawiha shine mutun yayi tsaye ya samu wasu hadisai akan da, da rubutun marubucin la yarwi halwajid wanda wanda ya samu kin shi bai rawaice su ba falahu an yaqulu to yana da dama yace wajadtu ko qara'atu na samu ko kuma na karanta bi khatti fulan da rubutun wane aw fi kitabihi ko cikin littafin wane bi khattihi da rubutun shi yake cewa haddasa na fulan wane ya bamu labari kenan wadda yawanci ta yanzu masalan ka ɗauki musnad na al-Imam al-Humaydi malamin Bukhari ko kuma musnad na al-Muntakhab na Abd ibn Humayd masalan ka ɗauka hadisan da ke cikin shi sai ka ɗauke su kaga cewa ai rubutun shi ne asalin rubutun nashi na hannu a kaddara cewa ka san rubutun shi na hannu to in zaka rawaici wannan littattafan ka ce kawai haddasa al-Humaydi tsakaninka da shi wajen mutum shekara dubu da wani abu kenan sai dai ka ce wajadtu bi khaddil Humaydi qala haddathana fulanun wa fulanun wa fulan har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sai ka nuna cewa a rubutu ne ka samu ba shi ya baka labari ba dan duk wanda zai karanta ya san cewa ba ƙarya bace kake cewa samu ne ka amma ka ci haddasana akwai ƙarya ciki wa yasuqul isnadu wal matan sai koro isnadin da matanin idan ya ce wajattu ko kuma qara'atu bi khaddi fulan duka ya faɗi haka ko na karanta da rubutun wane aw qara'atu bi khaddi fulanun aw fulan hadha allazi taqarra alaihi al-amalu qadiman wa hadisan yace wannan shine wanda aiki ya tabbata akan shi a dadaddan zamani da ma lokacin yanzu maga zamanin imamun nawawi kenan wanda ya rasu shekara 600 da wani abu wa huwa min babil munqadi kana daga babin munqadi'in ruwaya wa fihi shaub ittisal amma cikin ta akwai cakude na ittisalus sanad yace wajazafa ba'dhum amma wasu sun yi kuskure fa adlaqa fiha haddathana suke idlaqin haddathana da akhbarana wa unkira alaihi kuma aka yi musu inkari akwai wanda suka yi inka suka wannan suka yi idlaqin cewa hatta irin wannan nau'in na wijada ma mutun yana iya cewa haddasana fulan ko akhbarana fulan amma ji kuskure ne suka yi malamai sun musu gyara wa iza wajada hadisan fi ta'lif shakhsin idan ya samu hadisi cikin rubutun wani malami qala sai ce zakara fulan wana ya ambata au qala fulan au akhbarana fulan yace haza munqadi illa shawwa fihi wannan munqadi ne babu wani cakude a cikin shi dan akwai inqita'i kamar yanzu da muka bada misalin Humaidi daga tsakaninmu da shi shekaru nawa ne kenan marawita nawa suka haɗi bisu da adadi ya ce wa haza kulluhu in wasuka bi annahu khadduhu aw kitabuhu dukkan wannan kuma ana magana in ya tabbatar ya aminta da cewa rubutun shi ne ko kuma rubutun shi ne zanan shi ne rubutun shi ne wannan babu shakku wa illa idan ko ba haka ba falyakul kenan wannan in kana da tabbas ne kalmar cewa ma wajadtu bi khaddi fulan ko qara'atu bi khaddi fulan sai in kana da tabbas cewa rubutun shi ne ka san rubutun shi bai cakuɗe maka in ko ba haka ba baka da tabbas rubutun shi ne kawai dai ana cewa rubutun wane ne sai ka ce balagani an fulan labari ya zo mini cewa daga wane aw wajadtu anhu ko kuma na samu daga wane aw qara'atu fi kitabin akhbarani fulanu annahu bi khaddi fulan ko ka ce na samu cikin littafin wane wanda wane ya bani labarin cewa rubutun wane ne kenan wannan ka huta daga cikin shaku babu ƙarya ciki duka fadan ƙoƙarin kare maganar annabi sallallahu game da abin da ba shi ba ciki au zanantu annahu bi khatti fulan ko kuma ina zatan cewa rubutun wana ne kenan wanda baka da tabbas gare shi kamar yanzu masalan yanzu akwai makhdudat na magabata al-Imam Az-Zahabi al-Imam Ibn Hajar wanda ko ku ne ko ƴan saniya na taba gwada musu rubutun Ibn Hajar ko yanzu ma ina da shi cikin wannan na diwani na ibn hajar wanda rubutu ne gashi nan kyarare yana karantuwa da kyan shi da komi to wannan kai baka san rubutun mu ka zamana da shi balle ka san nashi ne to wannan in zaka yi ruwaya daga gare shi sai dai ka ce akhbarani fulanun bi khaddi fulan wani ya bani labari cewa khad rubutun ibn hajar ne ko kuma na gani ina zaton cewa rubutun ibn hajar ne dan fadi ne aka yi kai ma kan rika au zakara katibuhu annahu fulan ko kuma wanda ya rubuta ya ambata cewa wane ne kenan wanda ya dauki wannan littafin ya rubuta au tasnifu fulan ko kuma wallafa wane ce au kila ko kuma an ce bi khaddi au tasnifu fulan an ce rubutun wane ne ko wallafa wane ce kenan duka dai kawo kalmar da take ish'ari da nuna cewa baka da tabbas dan hudda kanka cikin shakku sai ka je ka ce tabbas rubutun wane ne kiyama Allah ya tashe ku ya ce ba rubutuna ba ne kaga ka mishi ƙarya kiyaye hadisan annabi sallallahu ake daga dukkan wani kurakurai daga dukkan wasu abubuwa ibnu salah yake cewa wajada ya tone daga kalmar mutum idan ya badda wani abin neman shi ya ce wajada kamar yanzu ala sabilil misal wajada dalatuhu idan mutum ya badda wani bataccen abu za a ce wajada hu sai ce masdar kin sai sai ya zama na wujdanan matsalubuhu abin da yake nema kuma sai zama na wujudan yace wa fil gadabi idan kuma hushi ne a ce wajada yajidu mawjidatan a cikin wadata kuma a ce wajada yajidu wajadan a cikin soyayya kuma yace wajada yajidu wajadan kalma ce wadda tana daukan duka wannan abubuwan tana daukar ma'anar so tana daukar wadata tana daukar hushi tana daukar samu kenan kuma sai dai a masdarkin su kowace take shan bambam wajen masdarkin ya zo cikin sahihi muslim hadisai da dama wanda an rawaito su da wijada wanda yake nuna cewa halakci daga cikin su akwai babu wanda aka ce babu maqdumi cikin kitabul fada'il yake ce haddathana abubakar ibn abi shayba yace wajadtu fi kitabi ana abi usama mun ji wannan lafazin a sahihi muslim an hisham an abihi an aisha إن, رس... إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد يقول أي أين أنا اليوم النبي أنا بيبيا أنا نيمة sai rika cewa yau a ina nake ma'ana wajen kwanan kwanan gida da iyalin shi hadisin har zuwa ƙarshen shi an rawaito da wannan sanadin hadisin da annabi ke cewa inni la a'lamu in kuntu anni radiya kunti anni radiya hadisin da annabi yake ce ma Aisha ni na sani cewa ina ganewa cewa lokacin da Aisha ke kasance kina mai yarda da ni baki hushi da ni cikon hadisin wadda annabi yake ce mata in kina yarda da ni cewa kike wa rabbu Muhammad wajen rantsuwa in kuma kina hushi da ni cewa kike wa rabbu Ibrahim ya Aisha take cewa wallahi la ahjuru illa ismak ba abinda nake iya kaurace ma ko da ina maka hushi sai sunan naka kawai ba ga babu wadda zata rika batta mishi magana bai mata da hadisin tazawwajani li sitti sinin hadisin cewa annabi ya aure ni ina a shekara shidda shi ma an same shi ne da hanyar wijada yana cikin muslim shi ma da hadisin rashid al-abdar ya bada amsa cewa dukkan wannan hadisan an rawaito su ta wata hanya daban mausula ta hanyar hisham zuwa ga usama kenan zancen cewa wijada ta tashi wa iza na kalamin tasnifin idan ya ciro wani labari daga wani littafi fala ya kulka da ya ce kala fulan wana ya ce illa iza wasiqa bi sihatin nuskha bi muqabalati ya sai in ya tabbatar ya inganta ya aminta da ingancin nuskha wannan dan yayi muqabalarta ko kuma siqa lahu laha ko kuma yana da siqa aminci da wannan nuskha kenan idan ka samu an ce wannan rubutun wane ne wannan littafin wane ne to kai kokarin ya kasance kada ka ce eh wana ya ce sai in kana da tabbas in wannan rubutun nashi ne fa illam yujar haza wala nahawu idan ba a samu wannan mabakar tabbas to sai ka ce balagani an fara labari ya zo mana cewa wane aw wajadtu fi nuskha fi kitabi wana ko na samu cikin nuskha wane cikin littafin shi da makamantan wannan yace wata samaha aksarun nas diyawa cikin mutane sun yi rangwame fi hazihi al-asar cikin wannan zamani da na al-imam an-nawawi kenan karni na shidda bil jazm fi zazikda da yankewa cikin wannan min gairi taharrin ba tare da tantancewa ba tare da tacewa ba kawai su samu a cikin nuskar wani su ce kawai wana ya ce kaza ya ce wa sawabu ma zakarna amma abin da yake daidai shine abin da muka ambata dan saboda kaucewa daga da tadlisi da ƙarya fa in kana al-mutali mutqinan idan mai binciken ya kasance wannan ne gwani ne la ya khafa alaihi galiban as-saqid aw al-mughayyar babu abin da za abin da ya faɗi ko abin da aka sauya na rubutun baya bace mishi rajawnar jazma lahu wannan ko muna kaunar mushi cewa ya yanke da wannan magana babu lahi kawai yace wana ya ci wa ila haza istaraha kathirun min almusannifin fi naqalihim yace a cikin wannan ne kuma da yawa daga cikin malamai suka nuhata suka nuhata cikin rubuce rubucen su wajen cirato maganganu magabata zan mu samu cikin sharhi ibn al-mulakkin sharhin fatahul bari da sauransa sai ya ce wana ya ce kaza alhali kuma ba bai ce ba balagani an kula annahu qala kaza alhali kuma wannan littafin ba gaba da gaba ya amshe shi ba ya same shi ne da nuskha ta rubutun wanakin da dama akwai wannan yace wa ammal amalu bil wijada amma aiki da wijada fa nuqila an mu'zamul muhaddisin yanzu wa zai mun bayanin me ake nihi da wijada me ake nihi da wijada cikin gaugawa a cikin ilimin hadisi ma'ana mai ake ne da wijada ruwaya ta littahi ta wace hanya ta hanyar samun shi ne kai ba beka maka bai ba baka bai ba ijaza ya baka ba kawai samun shi kai matsala a kasuwa ko a wajen wani ka ɗauka kake karantawa kamar irin wanda muke ma littattafai dai na shiru mafi yawancin su yanzu wa amma al'amal bil wijada amma aiki da wijada fa nuqila an mu'zamul muhaddisin al malikiyin an ciro labari daga mafi yawancin malaman hadisi na malikiya wa gairuhum da wasun su annahu la yajuzu cewa bai halitta ba aiki da ita yace amma wa ani shafi'i daga shafi'i wa nuzaru ashabihi da mafi nazari cikin mazhaba shafi'i jawazu sun ce ya halitta wa qada ba'dul muhaqqiqin shafi'un sun wasu ta haqiqi cikin malaman shafi'iyya sun ce wajibi ne ma aiki da ita lokacin da mutum yake da husulul thiqa ya samu tabbas yana da tabbas cewa wannan nawana ne wa haza huwa sahihu allazi la taju hazil azman ghayru yace wannan ita ce magana mafi daidai wadda a wannan zamanin babu magana wadda zata fuskanta ta zama fuskantattan magana kamar wannan kenan babu watatta kenan ya halitta shine magana sirajuddin al-bulaiki ne yake cewa malamai sun yi hujja kawa hujja akan halaccin wujaza da aiki da ita annabi alaihi salatu wassalam da yake cewa yake ce ayyul khalqi ajabu imanin cikin halittu wani halittu ne suka imanin sai hi burgewa qalu sai suka ce al malaika annabi ne tambayi sahabbai suka ce malaiku sai annabi ya ce wa kaifa la yu'minuna hum inda rabbihim me yasa ba za su yi imani ba alhali ga su suna wajen ubangijinsu qalu al anbiya suka ce to annabawa ya ma'aikin Allah qala sai ce wa kaifa la yu'minuna hum ya'tihimul wahyi yaya za su ki imani kuma wahayi su yake zo ma kenan suna da tabbas qalu fa nahanu suka ce to mu sahabbanka ya ma'aikin Allah yace wa kaifa la tu'minuna wa ana baina azhurikum ya za ayi ku ki imani bayan kuma gani a gaban ku qalu faman ya rasul suka ce to ba mu labari ya ma'aikin Allah su wane ne qala sai ce qaumin yatuhum min ba'dihim yatuna min ba'dikum mutane ne wanda za su zo bayan ku yajiduna suhafan za su samu littattafai takardu yu'minuna bima fiya su yi imani da abin da ke cikin ta kenan kamar wannan zamanin da muke ciki wanda Qur'anin ba zamanin annabi kan riska ba ganin shi kai a rubuce kai imani da shi haka nan hadisan annabi da duk abin da ake bada labari na wancan lokacin kenan wannan wanda masu imani irin wannan yake cewa imanin su yahi burgewa ba wai sun yi sahabbai ba ko sun yi mala'iku ko sun yi annabawa amma imanin su dai yana da abun mamaki yana da abun burgewa don su imani ne da gaibu kamar yadda muka gani dai cikin tafsirin allazina yu'minuna bil gaibi yanzu an yi muwafaka gashi ya zo cikin kuma wannan mustalahul hadis sirajuddin al-bulaiki ne Allah mashi rahama yake cewa cikin littafin shi mahasulul istila safa ta 295 yake cewa wannan istinbadi ne mai kyau sai ce wanda kau hujja da wannan shine al-hafiz ibnu kasir ya ambata cikin harkon tafsirin shi kuma abin da ya rawaito kin abu ne mai kyau a cikin wani lafazin hadisin yace bal qaumin yatuna min ba'dikum qaumun min ba'dikum bari dai wasu mutane ne wanda su zo bayan ku ya jiduna kita ya atihum kitabun bayna lawhaini zasu samu littahi tsakanin alluna guda biyu minuna bihi wanda zasu yi imani da shi wa ya amaluna bima fi su imani da shi yace ulaika a'azamu minkum ajara wannan sun hi kuwa girman lada ma'ana girman lada ta wannan janibin ba ta duk gaba cewa idlaqin mun yi sahabbai ko kuma mun yi su daraja kamar yadda muka yi bayani ɗaziri ya ce wanda al'imamu darimi da ahmad da hakim suka rawaito wannan hadisin daga abi juma al'ansari hadisi ne wanda yana cikin musnadin darimi hakanan a cikin lafazin hakim yace jidun alwarq almuallaq lafazin hakim a cikin mustadrak yake cewa za su samu takarda a rataye fa ya amaluna bima fiya su yi aiki da abin da ke cikinta yace fa haula'i afdalu ahlul imani imanan wannan su ne suka fi farala wajen imani ga masu imani ma'ana ta wannan baban ta wannan janibin dan ba zaka iya talakin shi baka ce wannan mutane da mu da makamantan mu mun hisa habbai imani imanin mu ya fi farala a ta wannan janibin ne kadai ake bayanin mun hisu in kuma aka koma ta bangaren kuma farala bi sifa amma su kuma suna da dubunnan faralolin wanda sun yi mu jihadi da annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu bumi ba shahada da annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi bumi ba ganin annabin alaihi salatu wasallam da zama da sauraron magana shi sun gani mu mu gani ba kenan faraloli da dama wanda sun yi mu ba wai yana nihin wannan dan abin da muka hisu bai zamana mun hisu girman daraja ko kuma farala kuma irin wannan ana samun shi da yawa sai kaga wane ya hi wani ya hi ko a lamarin duniya ma wane ya hi wane wadata to amma kuma ba shi yake nuna cewa ba komi da komi ya hi shi masalan zai a samu wajen malam abdurrahman ko malam mai iraj a ce ana da abin da dangwata bai da to yanzu ya daga gaba a ce ai ya hishi ma wadata kenan dan ya hishi da wannan dan abin karami ba zai daga gaba bai ce ya hishi itlaqa in ya hishi shi kuma to ya hishi da abubuwan da suka lullumka wannan shine kawai ake nihi ba dan mun fifi su ba ta wannan bangaren haka nan hadisin da yake cewa za su samu zan mu samu ladan mutum hamsin daga cikin sahabbai kamar yadda muka yi taujihin shi dai dazu nan mun kare mujalladu na farko cikin wannan littafi ma'ana sharhin na wannan littafi mun ci rabin wannan littafi mai albarka muna fatan Allah madaukin sarki ya ba mu ikon cika abin da yayi saura abin da muka wada daidai daga harkon shazawa yanzu Allah ya ba mu ladan shi na kuskure kuma Allah ya mana gahara wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh